تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوا أولا يمتي نرانر لارباه yau sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nahli kuma kamar yadda aka saba mukan amsa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu kafin mu shiga karatun ayoyin da za mu saurari fassararsu insha Allah a wanda yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsakanin ɗagowa daga ruku'u zuwa sujjada yana kama hannunsa ne ko kuma yana sakinsu babu wani nasi karara baro-baro da ya yi magana akan matsala ɗin wato babu wani nasi da aka samu wanda ya fito baro-baro ya ce gashi adam sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa yana kama hannu in ya ɗago daga ruku'u ko kuma yana sakin hannu in ya ɗago daga ruku'u to rashin samun wannan nassi ya sa malamai suka saba wajen fahimtar me ya kamata mai sallaye ya rike hannunsa ne idan ya dago kamar yadda ya yi kafin ya tafi ruku'u bayan kafara harama ko ko zai sake su sai idan ya dawo zai ci gaba da karatun fatiha wato ya dawo raka ta biyu sannan ya dora hannunsa to wasu suke ganin cewa ya kamata ya ci gaba da rikewa ko da bayan ya dago suka ce saboda wannan matsayuwa ce kuma ya zo a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salati wa ba'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra idan yana tsaye a sallah to yana dora hannunsa na dama akan na hagu suka ce to anan hadisin bai bambance tsakanin tsayuwar da take kafin ruku'u ba da wacce take bayan ruku'u an ce idan ya tsaya a sallah saboda haka ita ma tsayuwar bayan an dago daga ruku'u sunanta tsayuwa saboda haka sai ta shiga cikin nassi sai ya zamana ya rike hannunsa ta ce kuma wannan ita ce hai'a ta mai sallah lokacin da yake tsaye hai'arsa wato sifar yadda yake tsayuwa a sallah shine ya rike hannu wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suke gani a daga ciki akwai a manyan malamanmu na sunna irin su Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah irin su Sheikh Saleh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah wasu kuma suna ganin cewa idan ya dago zai saki hannunsa saboda ita sallah kana yin abin da aka ce kai ne idan ba a ce kai wani abu ba to sai ka koma asali yadda kake suka ce tun da aka ce idan ya yi kabbara harama yana ɗora hannunsa na dama akan na hagu to amma ba a ce idan ya ɗago daga ruku'u yana mayar da hannunsa na dama akan na hagu ba suka ce to kaga kenan ba zai mayar ba saboda da a ce yana mayarwa to da sai a ambaci mayarwa ɗin kamar yadda aka ambaci cewa idza kabbara wada yadahu al-yumna 'ala al-yusra tunda aka faɗa a can to da a ce idan an ɗago ma ana ɗorawa suka ci to da hadisin sai ya yi maganar ana ɗorawa to tunda bai yi magana ba to mutum sai ya koma ga asalin yadda yake yayin da yake tsaye idan mutum yana tsaye hannunsa na dama akan na hagu yake ko yana sakin hannunsa ne yana sakin hannunsa wanda ita ce asalin tsayuwa ta mutum ba za ka zo kana tsaye kawai ka ta dora hannu ba asalin mutum yana tsaye to hannunsa a sake suke sai idan idan akwai wani dalili to sai koma ga aslul qiyam suka ce kuma wancan hadisi da yace idza qama fi salati hadisi ne wanda ya zo mujmal wani hadisin ya zo ya yi bayaninsa wato hadisin ya zo a dunkule amma a wasu ruwayoyin ai an yi bayanin wacce tsayuwa ake nufi tunda hadisi ɗaya ne hadisin wa'il ibn hujr saboda ya zo ta hanyoyi daban-daban wani hanyar aka ce idan ya tsaya wani hanyar kuma aka ce in ya kabbara harama kaga wanda yake maganar kabbara harama ya fassara wanda ya ce in ya tsaya wacce tsayuwa ita ce tsayuwa kabbara harama suka ce saboda akwai ruwaya ma da ta ce iza sallah idan ya yi sallah wanda kuma an sani cewa ba a duka sallah ne ake ɗora hannun dama a kan na hagu ba sai a tsayuwa kawai amma da a ce ya tafi sujjada hannunsa yana ƙasa in ya ɗago daga sujjada hannunsa yana kan cinya in ya tafi rukuwa hannunsa yana kan gwiwa amma ga hadisi ya ce iza sallah ta ce to wannan hadisi ne mujmal wato a dunkule wata ruwayar ta zo ta fassara shi saboda haka sai suke ganin cewa mutum zai saki hannunsa ne ba zai rike ba a wannan ita ce fahimtar irin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala akwai ruwaya da aka samu daga Imam Ahmad cikin ruwayoyinsa yana cewa ko ya rike ko ya saki wato kamar yana nuna cewa duk wanda kai ɗaya ne wannan ya nuna maka babu nassi karara tunda da akwai nassi karara da yake maganar me za ka yi to da sai ya ce a yi wannan ɗin ba zai ce ko a yi wannan ko a yi wannan ba rashin nassin shi ya sa aka samu ya sa ya ba mutum zabi ya ce ko ya riƙe ko kuma ya saki amma maganar dai da ni na fi zaɓa cikin maganganu guda biyu ita ce magana da take cewa a saki saboda al'aslu shine a yi maka bayanin me za ka yi idan har ba a faɗi cewa ka rike ba to ya nuna kiran saki za ka yi wannan watakila shi zai fi zama daidai amma da mutum zai rike ɗin to ba za a zare masa ido ba ko a shiga gaya masa maganganu cewa ya saba ko har a rika rigima akan wannan da matsala ce da sabani akan ta yana da ƙarfi kwarai da gaske الله أعلم wanda kuma yace yana so a yi masa bayanin hukuncin a sayi barkono a ajiye sai ya yi tsada sannan a sayar yau hukuncin wannan a shari'a a shari'a ta hana a sayi abincin da mutane suke da bukata kuma yake wahala wato abinci ne ana bukatar sa kuma babu shi shari'a ta hana wani ya saya ya tare shi a wuri guda ya boye saboda mutane su shiga wani hali shi kuma ya rika sayar musu yadda ya ga dama da farashin da yake so shari'a ta hana wannan shi ne yake kira al-ihtikar amma abin da bai zama abinci na gama gari ba bai zama abinci na yau da kullum ba dan ka saye shi lokacin kakansa ka ajiye daga baya ka fito ka sayar ka samu riba wannan babu laifi barkono baya daga cikin abin da rayuwar mutane take tsayuwa a kansa cewa idan ba barkono mutane za su galabaita za a shiga yunwa babu wannan saboda haka baya daga ciki ba kamar ka sayi gero ba ko masara ana cikin bukatarta ka je ka boye ita kanta idan akwai wadatar tana da baje-baje 'yan kasuwa suna neman mai saya ana neman kai da ita to ba za a ce haramu ne ka saya ba irin lokaci amma idan ya kasance ta dan yi wahala to ba daidai bane ka je ka yi ta bin masu ita kana sayewa dan ka ƙara kuɗi ka tsawwala wa mutane wanda shi aka haramta saboda haka ba laifi ka sayi barkono a lokacin da ake kakarsa ka ajiye domin idan irin kuma masu saya su alikin ba sa saya kuma sai ya kwance a hannun masu masu noma barkono kuma saboda haka su ma taimaka musu ne a ce ku saya din saboda a lokacin gashi nan baje-baje ana neman mai saya amma ka hada ku saya to kuma ba abu ne da yake abinci na yau da kullum ba saboda haka sai ka ga mutum su masu noman sun zo suna ta wahala da shi sun rasa masu saya kuma gashi suna buƙatar kuɗi shi kuma wanda yana tambaya ne yake cewa yana tambaya akan wani fushi ne wanda idan mutum ya saki matarsa ba za a tabbatar masa da sakin ba kuma wanne ne za a tabbatar masa da sakin don na ga a yanzu idan mutum ya saki matarsa sai a ce idan da fushi ne to sakin bai saku ba har idan ya yi saki uku sai a ce ai sauran ma ba su tabbata ba saboda an yi su ne cikin fushi saboda haka yake neman a warware masa wannan matsala babu shakka akwai hadisi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne hasan hadisin da imam ahmad da abu dawud suka rawaito daga aisha radiyallahu ta'ala anha manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la talaqa wala itaka wala itaka fi iglaq babu saki babu dantawa a cikin fushi to malamai sun yi fassara daban-daban na al-iglaq din iglaq din wasu fassara shi da fushi wasu fassara shi da tilastawa al-ikra to amma dai iglaq din ana nufin fushi abinda yake nufi hadisin kamar yadda ibnu taymiya yake cewa fushin da ake magana shine fushin da zai rufe wa mutum zuciya kamar yadda muke faɗa da Hausa idan zai rufe har ya kasance ma bai san ma me yake yi ba wato ya zama kamar mahaukaci kaga yana wasu abubuwa da idan ya nutsu shi kansa idan aka ce kaza yayi sai ya yi mamaki wannan shine fushin da ake magana saboda haka fushi akwai fushin da zai fitar da mutum daga hayyacinsa har ya zama da ma bai san ma abin da yake yi ba babu shakka idan mutum ya saki a cikin irin wannan yanayi sakin bai yi ba saboda saki dole ne a samu alqasd al-irada a samu alqasd a samu al-irada ya zama da niyya yayi shi yasa wanda aka tilasta masa yayi saki sakin bai yi ba ko mutumin da ya sha wani abu ya bugu ya ce ya saki matarsa a cikin irin wannan hali sakin bai yiwu ba saboda bai san abin da yake faɗa ba bai san abin da yake fita daga bakinsa ba Allah ta'ala yana cewa ya yi wa da zina amuru la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ya ku wanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗa shi kaga abin abin mutumin da yake cikin wani yanayi da bai san abin da yake yi ba ko ya shiga cikin wani yanayi da yake yin wani tasarrufi abubuwa suna faruwa tare da shi ba tare da ya kawo su a rai ba to wanda ba a kama shi da shi shi yasa Allah ta'ala da yake babu labarin annabi Musa alayhi salam lamma raja Musa ila qaumihi ghadban asifa qala bi'sa ma khalaqtuni min ba'di ajiltum amra rabbikum فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه bayan annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da ubangijinsa mutanensa suka riki dan mariki suka rika bauta masa tare da hudubar samuri da ya musu da ya dawo ya samu yan mutanensa suna bautar dan mariki shine fushi ya kama shi fushi mai tsanani Allah ya ce alƙal alwaha har ma ya jefar da allunan attaura ya zubar da su ba cikin hayyacinsa ba saboda tsananin bacin rai ya kama kan ɗan uwansa yana ja yana ya kama gemunsa yana ja kaga a ce yana cikin nutsuwarsa ba fushin ya yi tsanani ba ba zai jefar da maganar Allah ba za ka kawai mutum ya ɗauki alkur'ani ya yi jifa da shi bisa zaɓinsa ba tilasta shi aka yi ba ba cikin wani yanayi yake na bai san me yake yi ba ka ga yarda to bari annabin Allah ya je ya gama magana da ubangiji a bashi a allunan attaura a cewa khudha bi quwwa ka rike su da ƙarfi yana dawowa kuma ya jifa da su kaga idan ba sha'anin fushi da ya riga ya ci karfinsa ba yasa Allah ta'ala da ya ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha kaga sai ubangiji ya amfani da kalmar sakata sakata ba ce sakana ba wanda suke jin larabci sun san sakata shine mutum yana magana ya shiru shine sakata ko as-sukut aka ce sakata an Musa al-ghadab yayin da fushi yayi wa Musa shiru wato ashe kaga fushin nan yayi tsanani ya zama kamar wani mai bashi umarni ya hana shi yanzu ya yi shiru ya tsagaita ya saurara masa saboda haka shi fushin ya yi tsanani duk lokacin da mutum ya yi fushi mai tsanani to lokaci yakan yi wani tasarru kaga yana yin abin da zai cutar da kansa ma kaga ya dauki wani abin sa yayi jifa da shi ya daki gilas din gidansa ya daki motarsa ya fasa gilas ɗinsa wanda ya san cewa wannan shi kansa yake cuta amma saboda ya fusata wani ya sayo talabijin mai tsada yana zuwa airport aka tare shi aka ce sai an karbi duti shi kuma gashi ba yadda yake ɗalibi ne yana karatu ya ɗan tara kudin sa ya ga talabijin ya sayo nan da nan fushi ya kama shi to talabijin kwaya ɗaya ka karɓi duti wani duti zan ba ka saboda haka yace ba zai bayar ba ya daga tibin zai buga ta da ƙasa sai da aka ririke shi to kaga idan ba fushi yayi fushi ba tibin ka ce ba za su kwace kai Allah ya kama daga fasa kayanka eh daga fasa kayanka da kanka da kanka to amma saboda fushi da kuma an kyale shi a lokacin sai ya fasa ta a fasa kowa ya rasa kuma shi ya rasa kuma mai suka rasa to irin wannan fushin idan mutum ya yi saki a cikin sa bai yau ba amma dan bacin rai haka wanda dai ɗakin samun mutum amma kuma yana da cikin hayyacinsa da za ka taɓa aljihunsa zai kama hannunka to kaga wannan ya san da yake yi irin wannan ba a cewa idan ya saki ba ta shi mace ai kowa da ban sai ya fushi yake saki in ba haka ba duk saki ba sai ya ta rusa sai ya ta rusa saki inda kowane fushi kowane iri koya yake saboda haka ya kamata a fahimci wannan shi yasa ibnu taymiya ya ce shine fushin da yake rufe zuciya har mutum bai ma ba ma ya nufin abin da yake wato abin da yake ba da niyya yake yughliqu qalbahu shi yasa aka kira shi al-ighlaq lana yughliqu al-qalb yana rufe zuciya saboda haka tunanin mutum gaba ɗaya sai ya bace to idan irin wannan ne haka ne shine ighlaq da annabi ya faɗa amma haka kawai dan mutum kawai duk yadda ransa ya dan baci in ya saki a ce bai yi ba to kaga ba wani saki da duk wanda kaga ya saki matan shi ransa ba ta masa rai bishi yayi bishi yayi da ita ya sake ta to kaga irin wannan sai a yi ta kore saki bayan kuma ya riga ya tabbata ibn qayyim yana da littafi kusan shi ne cikin wanda suka taimaka wajen wato fito da wannan matsala din ita bai yi tafsiri sosai da yadda ya kamata ba amma dai ya ƙara ku karfafa maganar cewa idan a cikin fushi ne fushi mai tsanani to saki bai tabbata ba yana da wani littafi sunan shi igafatul lahfan fi hukmi talaqi al-ghadban saboda ka wannan shine amma a guji tabbatarwa da mutane a cewa saki bai yiwu ba kawai saboda sun ce fushi muka yi a fushi nake sai an ji irin wani irin fushi ne idan ka ji daga labarin yadda fushin yake to za ka iya yi masa fatawa da wannan hadisi idan kuma ka ji cewa a kawai dai dan abu ne mai takara karya ba ko ba wani fushi ba ne na a zo a gani ya yi saki ne yana sane da abin da yake yi to wanda ya saki matarsa ta sako wallahu alam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
Allah ta'ala ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram kuma kada ku rika cewa saboda abinda harshen ku suke sifa harsan ku suke sifantawa na ƙarya ku rika cewa wannan halal ne kuma wannan haram ne litaftaru ala allahi alkadhiba domin ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun lalle waɗanda suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah ba za su rabauta ba mata'un qalil dan dadi ne kadan za su ji a nan duniya walahum azabun alim amma azaba mai radadi ta tabbata gare su a ranar gobe kiyama wannan aya tana magana akan abin da mutanen jahiliya suka rika yi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka rika haramta wani abu bisa ga al'ada kawai su haramta su halatta ba tare da wata shari'a da ta tabbatar da wannan daga Allah ba saboda haka sai su ware wasu dabbobi su ce dabba kaza haramci dabba kaza kuma halalci dabba kaza ta haramta ga mata ta halatta ga maza dabba kaza na Allah ne dabba kaza kuma na gumaka ne haka suke yi Allah ta'ala yake yace wannan ƙarya ne kuma kage ne suke wa Allah ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun ubangiji yace ma ja'ala Allah min bahiratin ubangiji ta Allah ta'ala bai sanya wata dabba bahira ba wato wata mai yankakken kunne wala wasilati wala sa'ibatin ko wata yantacciya wala wasilatin ko wata mai ceto wala hab ko wani namijin gari walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkaziba sai dai waɗanda suka kafirta suna kirkirar ƙarya suna jingina wa Allah wa aktsaruhum la yaqilun da yawa daga cikin su ba su da hankali wato suna cewa a cikin dabbobin su sukan nuna wata ce wannan bahira ce bahira ita ce dabba da aka ya tsatsa ga kunnanta wato mutum dabba ce wacce take taguwa ce wacce ta haifi ƴaƴa guda hudu dukansu mata sannan sai ta haifi na biyar namiji shi kenan sai a ce to wannan dabbar ta zama bahira sai a tsaga kunnanta kamar alama ce aka yi mata don kasancewa ita ce wacce ta haife ‘ya'ya mata guda hudu na cikon biyar din ya zama namiji sai a sake ta tana kiwo babu mai taba ta ba za a ɗora mata kaya ba ba za a hau kanta ba ballantana a yanka a ci namanta haka za ta yawo kuma duk inda ta zo za ta sha ruwa ba a halatta ita ce suke kira bahira mai tsagaggen kunne ko sa'iba ita kuma intacciya ita ce wacce da mutum idan ya yi tafiya sai ce ya Allah idan ka kaddara komowa ta gida lafiya to zan zan yanta dabba ta in ya dawo lafiya shi kenan sai ya duba cikin raƙumansa sai ya saki wata raƙuma ya ce wannan yantacciya ce saboda haka ita ma ba za a ɗora mata kaya ba ba za a yi da ko a kanta ba ba za a hauta ba ba za a ci namanta ba za a sake ta ne kawai tana kiwo ita kadai kuma duk inda take so za ta shiga ta yi kiwo babu mai taba ta wannan ya ba wa Allah ta Allah ce ko kuma wasila ita kuma mai ceto ita ce wacce ta haifi 'ya'ya bakwai na cikon bakwai din sai ya kasance ta haifi in ta haifi ɗa namiji shi ne na cikon bakwai to sai a yanka shi idan ta haifi ya mace sai a kyale a kyale abinda ta haifa idan ta haifi ya mace da namiji wato ta haifi biyu ɗaya mace ɗaya namiji to sai a ce ita macen ta ce ci namijin shi ma ba za a yanka shi ba to wannan da ba wannan mace din sai a sake ta ba za a ɗora mata kaya ba za a hauta ba za a ci namanta ba to ita ce suke kira wasila sai ha shi kuma namijin garke shine wanda ta tsatsansa aka samu aka haifi abin nan aka haifi kamar raƙuma goma ta tsatsansa to shi kenan shi ma ya zama namijin garke ba a taɓa shi ba a hawan shi ba a cin damansa to haka suka rika kiran waɗannan dabbobi suna rarraba su shine Allah ta'ala yace wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiba fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون sai su ware wasu daga cikin kayan gona da suka noma ko dabbobinsu da suke kiwo sai su ce wannan na Allah ne waɗannan kuma na gumakanmu ne saboda haka wannan na Allah idan gunki yana bukata sai a ɗauko na Allah a bashi amma idan Allah din da yake bukata to ba za a taba da gunki ba fa ma kana lillahi fa huwa yasulu ila shuraka'i sa'a ma yahkumun Allah ce tir da irin wannan hukunci din da ce wannan na Allah ne wannan na gunki ne ya kamata idan na gunkin ya mutu shikenan amma in na gunki ya mutu sai a dauko na Allah kuma a ba gunki to kuma na Allah ya mutu ba za a dauko na gunkin ba a ce ya zama na Allah to wani ya ce wannan mummunan hukunci ne suke yi ubangiji ya kushe musu a gurare daban-daban a cikin suratul an'am saboda tana magana akan shirkul jahiliya irin shirka ta al'ada da jahiliya suke yi qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi 'alayha iftira'an 'alayh sayajzihim bima kanu yaftarun wa qalu ma fi butun hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun 'ala azwajina وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ubangiji ya ce wa ƙalu suka ce hadihi an'amun wa harsun waɗannan dabbobi ne da kayan gona hijirun amma mun haramta su mun tsare su sun zama haramtattu la ya ta'amuha illa man nasha ba wanda ya isa ya ci sai wanda muka ga dama bi za'amihim amma da riya wasu wa an'amun hurrimat zuhuruha suka ce da wasu dabbobin su kuma wadanda an haramta hawan su wa an'amun la yadhkuruna smallahi alaiha iftira'an alai da wadanda kuma idan za a yanka ba a kiran sunan Allah za a yanka su ba tare da an kira sunan Allah ba saboda kawai su yi kage su jingina wa Allah kuma duk abin da suke suna cewa Allah ne ya ce su yi haka Allah ce sai jiya bi makanu ya fitaro zai sakan ka musu da abin da suka kasance suna yi suna jingina wa Allah da kage wa qalu ma fi butun hadhihi al-anam khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina ko su duba dabbobi waɗanda suke suke da ciki ce to abinda waɗannan dabbobin za su haifa maza ne kawai za su ci amma haramun ne mata su ci saboda haka duk abin da dabba ta haifa aka yanka sai dai mazan gidan su cinye amma matan ko tsoka ɗaya ba za a ba su wa muharramun ala azwaji cewa in yakun maitatan in kuma mutuwa suka yi suka yi mushe to shikenan a lokacin sai a ce to a haɗu da maza da mata a ci wa in yakun maitatun bawu fihi shuraka Allah ya ce sayajzihim bima sayajzihim wasfahum wannan sifanta wadda suke su ce wannan halal ne wannan haram ne wannan na maza ne wannan na mata ne wannan na ayi tarayya ne wannan na Allah ne wannan kuma na gunki ne shine sai zihim wasu innahu hakimun alim Allah ce qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm wadanda suka kashe ƴaƴansu saboda wauta ba bisa wani ilimi ba ba bisa wata hujja ba wadannan sun yi asara wa harramu ma razaqahumullah suka haramta abin da Allah ya azurta su da shi na dabbobi ko na kayan amfanin gona iftira'an ala Allah saboda kawai kage su jingina wa Allah ce qaddallu wa ma kanu muhtadin waɗannan hakika sun bace ba su zamo shiryayyu ba to shine Allah ta'ala yake cewa kada saboda kawai abin da harshen ku yake furtawa na ƙarya ku rika cewa wannan halal ne wannan haram ne ba da wani wahayi daga Allah ba litaftaru ala Allah alkadhib wanda da karshe ya zama kun kirkiri ƙarya kun jingina wa Allah wannan lamul aqiba ce ba lamul gharad bace lamul aqi litaftaru ay litakuna natija al-iftira ala Allah karshe zai zama kage ne kuka yi wa Allah wanda kuma yayi kage ga Allah babu shakka wannan ba zai samu rabauta ba wannan ba wannan ayar wato aya ce wacce take kamar yadda Abu Nadra yake cewa aya ce da take da bada tsoro shi yasa wani malami da ya ji ta yace duk sanda ya karanta ta sai ya ji tsoron fatawa duk sanda ya karanta ta to fatawa tsoro take bashi saboda kai ya shiga cikin wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram ya haramta abinda Allah bai haram bai haramta ba ko ya halatta abinda Allah ya haramta Allah ce qul ara'aytu ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftaru wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nasi walakinna aktharahum la yashkurun ubangiji ta'ala yake cewa qul ara'aytum ba ku ga abinda Allah ta'ala ya saukar muku ba na arziki kuka debi wani kuka ce wannan halal ne wannan haram ne dan kawai ku yi ƙarya ku jingina wa Allah to lalle waɗanda suke ƙarya suna jingina wa Allah ba za su yi ba za su rabauta ba me ya zaton waɗanda suke ƙarya su jingina wa Allah wa ma zannu allazina yaftaruna ala allahi alkaziba yawm alqiyamah wa zato suke yi saboda haka abu ne mai hadarin gaske mutum ya duba wani abin da Allah bai ce haramun bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai haramta ba shi ya haramta wa mutane wannan ba karamin hadari bane kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq wane ne ya isa ya haramta kayan ado da kayan jin dadi da abinci mai dadi da Allah ta'ala ya saukar wa bayansa wane ne ya isa ya haramta ma ya haramta wa mutane saboda haka haramtawa da halattawa haƙƙin Allah ne shi yake da shi yake da haƙƙin ya halatta abu kaza ko ya haramta duk wanda zai shiga cikin wannan gonar ta ubangiji duk wanda zai dauki wannan godan ya yafa godo ne na ubangiji ya yafa wa kansa to abu shakka wannan ya mai da kansa shariki ga ubangiji ya mai da kansa shi ma kini ne abokin tarayya ne na ubangiji wanda kuma wannan shi ne ya sa Allah ta'ala ya zargi yahudu da nasara ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun maida malamansu da masu ibada a cikinsu sun maida su iyayen giji ba Allah ba lokacin da Ali ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan ayar shi yana daga cikin nasara kafin ya musulunta ya zo madina sai ya ji annabi yana karanta wannan ayar sai ki cewa rasulullah ai ba ba bauta musu ba bautar su rike ba saboda ya san cewa ba sa faduwa suna musu sujjada to kuma gashi an ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah qala ma abadnahum min dunillah ya rasulullah ba mu bauta musu ba ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ba sun rika halatta muku haram ba kuka kuna yadda ya ce eh ko su halatta muku haram ko su haramta muku halal ku yadda ya ce eh ce fatilka ibadatu ai wannan shine bautar ai ba wani abu bane su ce kaza halal ne alhalin haram ne ku bi su akan wannan ko su ce kaza haram ne alhalin halal ne ku bi su akan wannan wannan ita ce bautar su sai yasa Allah ta'ala da ya maganar yadda kafirai suka rika cewa musulmi yaya za ku ki cin abin da Allah ya kashe ku ci wanda kun ko kashe da kanku wato su ki cin moshe su ci wanda suka yanka wai wanda ya mutu shi kadai ba tare da wannan yankan Allah ne wanda kuma su suka yanka su suka kashe shi to ya za ku ci wanda ku ko kashe amma wanda Allah ya kashe ba za ku ci ba Allah ta'ala ya ce in ata'tumuhum fa in ata'tumuhum innakum la mushrikun in kuka saurare su kuka yi musu da'a akan wannan har kuka rika barin abin da kuka yanka ko ku ce za ku ci mushe to ku zama mushrikai kaga nan ba magana ce ta aje a a bauta ba wani Allah ta hanyar sujjada ba wata hanyar a dauka shi ya halitta a'a ta hanyar a dauki haƙƙin Allah a dan a danka masa a ce yana da iko ya ce abu kaza haram ne a ce kai daidai ko ya ce abu kaza halal ne bayan Allah ya haramta a ce kai daidai wannan shine bautar saboda haka ubangiji ta'ala yake yake nuna wa waɗannan cewa kada su kuskura su rika faɗar haka sai za za mu ga imam malik yana cewa yana daga cikin tsantseni na malami mai fatawa akan matsalar da babu nassi da ya nuna haramu ko ya nuna halal idan babu nassi da ya nuna abu kaza haramun ne kada ya fito ya ce haramu ya ce akrahu haza ce ni dai ban wannan abun bai mun ba ina kin ina kyankyamin wannan amma kai ya fito ya ce karara sai idan akwai wani nassi karfa da yake nuna haramcin abin idan akwai nassi da yake nuna haka na alkur'ani ko na sunna ko ijma'in sahabbai to wannan shi kenan sai faɗa abin da nassin ya nuna amma in matsala ce ijtihadiyya tsantsa to koda abin yana ganin cewa a tunaninsa ya kamata wannan abu kada a yi shi to kada ya fito yana cewa haramun ne haramun ne haramun in yana haka sai ya shiga cikin wannan aya shi yasa malaman farko suka zama masu tsantseni kwarai da gaske musamman cikin harkar ilimi saboda wanda yake cewa mutane kaza halal ne kaza haram ne kaza wajibi ne kaza makaruhi ne kaza shari'a ce to wannan yana wakiltar ubangiji ne ba wai yana magana ba ne a matsayinsa kawai na shi mutum ne ordinary mutum a yi rika jin cewa shi wakilin ubangiji ne shi yasa ibn qayyim tashi littafin sai yasa masa suna i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin shi sanar da waɗanda suke sa hannu a madadin ubangiji lokacin da malami ya fatawa kamar ya sa hannu ne ya wakilci ubangiji cewa abu kaza din nan halal ne a je a yi ko abu kaza din nan haramun ne kada a kuskura a yi shi kaga wannan mansubi ne matsayi ne mai hadarin gaske domin alqawlu ala Allah bila ilm wani daga cikin ab wato manya manyan manya manyan laifuka kusan ma duka wani laifi kana iya cewa alqawlu ala Allah bila ilm mutum yayi magana ba da ilimi bai jingina wa Allah shi ya shi ya haifar da kowane irin malaifi hatta shirka da gani yanzu maganar nan da muke yi ta cewa abu kaza sun ce abu kaza haramun ne abu kaza halal ne da ilimi suka yi ba da ilimi suka yi ba shi yasa da Allah ta'ala ya ce da su qul azzakarai ne harrama am al unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayaini sai ce nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin qul azzakarai ne harrama am al unsayaini da dabbar macen ce aka haramta ko kuma namijin ce ko duka bin ko ko abinda suka suka kunsa suka suka haifa sai ce nabbi'uni bi ilmin ku bani ku bani hujja ku kawo min amma hujja ta ilimi kun hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun kuna da wani ilimi ne ku kawo mana falillahi falillahi alhujjatul baligha walau sha'a la adakum ajma'in hujja hujja daga Allah take daga Allah ake samun hujja saboda haka ba karamin hadari bane mu rika daukan magana ta halatta abu ko haramta shi wani abu ne mai sauki abu babu nasi a ciki musamman janibin haramtawa kun san janibin mu'amala ubangiji ya barta a buɗe janibi ta mu'amala wacce ba ba janibi na ibada ba janibi na ibada wannan ba za ka yi wani abu da sunan bautar Allah ba sai da nasi am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wannan babin ibada an riga an rufe wannan babin babu wani abin da zaka zo da shi da sunan bautar Allah da sunan kusanci ga Allah da sunan neman lada sai akwai nasi a kansa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad dole zai aikin da ba umarnin mu ba a cikin wannan al'amari wato a cikin addini amma abin da ya shafi rayuwa wanda ubangiji ya riga ya yi bayanin haramun ya yi tafsili ya yi bayanin sadaki daki wa ƙarfa salalakun ma harama alaikum illa matsurutum ilai ubangiji ya riga ya yi bayanin abin da ya haramta saboda ka abin da ya haramta abin da ya haramta ƙayyadajje ne abin da ya halatta kuma buɗe yake ba ka iya masa iyaka ba za ka iya iyakance shi ba shi yasa babu mu'amala babi ne wanda yake a buɗe idan abu ba a samu nassin da ya haramta shi ba ko bai shiga ƙarƙashin wani nassi ba ta hanyar ƙiyasi mai ƙarfi to wannan kamar mutane kada ka haramta musu shi saboda haramtawa ko da kuwa kai za ka yi ƙanƙaminsa ta wata fuskar to kada ka fito ka ɗauki abin a matsayin wani abu da Allah ya yi nassi a kansa kada ka shiga cikin wannan ayar ka shiga cikin waɗanda suke alƙawlu ala Allah bil قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ce ka gaya musu inna ma harrama rabbi al-fawahisha ubangiji ubangiji na ya haramta dukkan alfasha ma zahara min hawa ma batas ta bayyane ko ta koye ta sarari ko ta ta koye ubangiji ya haramta ya haramta duk abin da yake saban Allah ya haramta duk abin da yake zalunci ne ba bisa gaskiya ba ya haramta ku yi wa Allah shirka da abin da Allah bai saukar da wata hujja akan sa ba sai ya ce wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ko ku faɗi wata magana ku jingina wa Allah alhalin ba wani ilimi ba ku da wani ilimi akan wani bala ibnul qayyim yake cewa cikin ilamul muwaqqi'in yace Allah ta'ala ya fara bi akhafil muharramat ya fara da haramun din da yake man dukkanin su manya ne amma sai aka fara da wanda bai kai na gaba na gaba da shi ba قل انما حرم ربي الفواحش sai aka fara sai aka yi ta tafiya aka ana ana gaba girman haramun din yana ƙara girma انما رب حرم ربي الفواحش ما قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم تبغي والبغي بغير الحق تبغوا ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سيكوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون wanda ya fi duk waɗanda suka gabata girma saboda dukkan abubuwan can da suka gabata a baya abinda ya haifar da su shine alqawlu ala allahi bil da wanda ya zalunci da wanda ya shirka da wanda ya ba su dukkanin su alqawlu ala allahi ne bila ilmi ya haifar da su saboda haka shi alqawlu ala allahi bila ilmi wannan shine babban babban laifi shi yasa yana daga cikin abinda shedan yake umartar mutane da shi yake zuga mutane a kansa إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون abinda shaidan yake umarta ku da shi shine mummunar mummunan aiki ko alfasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun fadu magana ku jingina wa Allah wannan ba karamin laifi bane ubangiji ya hana mutun ya bibiyi ma abinda ba shi da ulumi a kansa wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka kuskura kada ka kuskura ka bi abin da baka da ilimi a kanta kada ka kuskura ka sa kanka nan inna sam'a wal basara wal fu'ada waɗannan su ne daman kafofi da ɗan adam yake samun ilimi daga gare su ta ji ko gani ko kuma zuciya cikin duk waɗannan kafofi sai an tambaye ka game da su ranar gobe kiyama sai an maka tambaya akan su ɗaya bayan ɗaya shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa babu azzalimi kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah Allah ya hada shi da wanda zai ƙarya ya jingina wa Allah da wanda zai ƙaryata Allah duk ɗaya suke da wanda zai yi ƙarya ya ce Allah ne ya faɗa ko Allah ne ya ce ko shi ya ce a yi da wanda Allah zai ce a yi kaza ya ce ƙarya ne Allah ta'ala ya hada su guri guda فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته innahu la yuflihul mujrimun waye ya kai zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko kuma ya ƙaryata ayar Allah wanda zai yi wa Allah zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah daidai yake da wanda zai ci an masa wahayi ubangiji ya hada su man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وجي دي هذا سوري غدا ثم da zai ce ga wani abu Allah ne ya ce ayi amma ƙarya ne ba Allah ne ya ce ayi ba daidai yake da wanda zai ƙaryata Allah daidai yake da wanda zai ce an masa wahayi ko ya ce zai saukar da irin abin da Allah ya saukar shi yasa malaman farko suka zama masu kafa kafa sabanin yanzu da za ka ga cewa muna ɗaukar sha'anin addini da fatawa da karantarwa da tafsiri wani abu da komai sauki ba kamar ma ya tafsiri ni ban taɓa ganin abin da mutane suka rena makura ba irin tafsiri da wuya kan samu wani ya kinkimo muwaɗa ko sayo bukari ya zo ya sa a gaba ya ce zai karantar da mutane ko irin littattafanmu na suru irin su muktasar daga wani ya ɗauko ya ce amma tafsiri kowane ɗan jaga-jaga yi mai da shi abu ne mai sauki wani baka taba sanin shi da neman ilimi ba amma azumi za ka gaishe da a gurin waye ilimin har ya karanci tafsirin abin da ya fi kamata a fi tsoro shi abin da ya shafi littafin Allah abin da ya shafi littafin Allah ibnu taymiya rahimahullah yana cewa wanda zai fassara alkur'ani ko hadisi ba irin fassarar sahabbai ba da tabi'ai ce to babu shakka wannan hanya ce ta ilhadi hanya ce ta fandarewa Allah hanya ce ta zandaka haka yace hanya ce ta mutum ya zama zindi ya tasattaru bil ilm wa huwa jahil ya nuna mutane shi mai ilimi ne alhalin jahili wallahi babu abin da zai baka tsoro irin yadda sha'anin fassara alkur'ani musamman a fice azumi ya zo harkar tafsiri ta zama abu abin da yake kamar kamar kamar kamar shan ruwa kowa ma sai ka ga cewa shi shi mai tafsiri wanda magabata tsoro suke bi su fassara wata ayar Allah saɓanin muradin ubangiji tsoro suke ji ubaidullah ibn abdullah ibn umar al-umari yake cewa na riski fuqaha al-madina adraktu fuqaha al-madina kulluhum yakhafuna al-qawla fi al-qur'an fuqaha al-madina ce minhum sa'id ibn al-musayyib wa salim wal qasim ibn muhammad wa nafi' mawla abdullah ibn umar hilariski manyan malaman madina waɗanda su ne kakaf ilimin madina ya tattare a tare da su da ke alfuka usama hilariske su kowanensu fargaba yake yi tsoro yake kaffa kaffa yake fasar aya alkur'ani ce daga cikinsu har da sa'id ibn musayyib sayyidu tabi'in babban ɗalibin abu hurairata radiyallahu anhu kuma sirikinsa har ma malamai suka ce idan kaga sa'id ibn musayyib ya ruwaito hadisi bai faɗi sahabi ba to abu hurairah ne sai yasa suka ce marasil ɗinsa ana karɓa saboda galibi an bibiye su kamar da imam shafi ya bibiye wancin sai ya ga daga abu hurairah ne to lokaci ba ma sai ya faɗi sahabin ba wani yazid ibn abi yazid yake cewa mun kasance idan muka zo muka yi wa إذا سألنا سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام كان أعلم الناس وإذا سألناه عن آية من آيات الله عن آية في القرآن سكت in muka tambaye shi game da halal da haram to sai mu samu ya kowa ilimi anan amma da zarar muka kawo wata aya sai mu ga ya shi sai mu ga ya shi magabata ba su dau tafsirin alqur'ani da sauki ba abdullahi dan abbas kowa ya san wane ne abdullahi dan abbas habru hadhihi al-umma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma allimhu al-kitab faqihu fi ad-din wa allimhu al-kitab ka koyar da shi addini ka koyar da shi sanin littafin Allah wanda ya zama jagaba cikin harkar tafsiri wanda ya kafa tafariyar makarantar tafsiri a makka tabbatar da manya-manyan malaman tafsiri cikin tabi'a irin su mujahid ibn jabr irin su sa'id ibn jubair irin su ikrima wanda a zamanin su ba ya su amma shine yake fada kamar da bukhari ya rawaito cikin littafin sa sahih din sa ki cewa ya zauna shekara guda yana so ya tambayi ya tambayi sayyidina umar akan tafsirin wata aya alqur'ani aya daya ayar da take ta tuba ila Allah fa qad sadat qulubukum cewa su wane ne Allah yake magana a kansu ce bai samu dama ba sai da wata wata shekara sai na Umar zai tafi haji ya bi shi haji wai ko zai samu dama a haji ya dan tambaye shi ta kasu tafi saboda haiba kwaljini ya ce aka je aka gama duk zarganiyar haji bai yi tambayar ya kasa sai da aka dawo a hanya sai na umar ya ratse zai biya bukatarsa sai ya bi shi da ruwa ya zo ya zuba masa ya alwala da ya gada ya masa wata hidima sai ce to ya amiral mu'minin wata aya ce na jima ina so in tambaya sai yanzu na samu dama to kaga yadda suka ɗauki tafsiri kaga mutum ɗaya yi tafiya daga nan zuwa can masruq ibn al-ajda al-kufi amma malami ne cikin malaman tabi'ai waɗanda suka kwankwaɗi ilimin sahabbai irin irin suna da Aisha radiyallahu ta'ala anha amma a aya ɗaya alqur'ani yana neman tafsirin ta daga Kufa ya gangaro Basra yana son a bashi tafsirin ayar aka ce tafsirin ayar nan ba zai samu wasu ya shiga Sham ya dawo gida Kufa ya sake yin guzuri ya shirya ya kama hanya ya tafi tafsir saboda saboda ya samu tafsirin ayar sun ɗauki sun ɗauki alƙur'ani da girma maganar Allah ce tafinta kake yi ta maganar Allah shi yasa Ibrahimun Nakhai yake cewa na samu malamanmu adrakna man adrakna min fuqaha al-kufa yu'azzimuna al-qawla fi al-qur'an waɗanda muka samu cikin malaman kufa suna ɗaukan tafsirin alƙur'ani wani abu ne mai girma amma wannan abu ya zama shefi komai sauki a gurin shi ko bai mama daukar shi wani abu za mutum zai saki baki ya yi ta faɗar abin da ya ga dama duk a ƙarƙashin aya wanda kuma tafsirin nan yana da sharuɗa malamai tuni sun yi bayani wasu sun tsaurara da yawa wasu sun rarrage to ko da za ka ɗau minimum na abin da aka faɗa za ka samu da dama daga cikin waɗanda yanzu ya takallamu da fi kitabillah ba su cancanta ba ba su cancanta ba na farko za ka san tafsir za ka yi tafsiri ya kamata ka san ka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine farkon wanda ya fassara alqur'ani duk wani wanda ya koyi fassara cikin sahabbai a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya shine Allah ya dora masa nauyin bayani tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim to da ka sama kana iya ware hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba ba ka zo kana kwakwabawa ba ko wanda hadisi ka fasara aya da shi ka dauko isra'iliyar ka dauko hadisai mawdu'ai san wani shi ma'auninsa shine ya karanta wani shine ma'auninsa kawai an rubuta na karanta ai a wani littafi ma na karanta to amma me ka karanta ingantacce ne ba ingantacce bai sani ba to dole mutum ya zama yana da ido a nan sannan dole ya zama yana da ido akan tafsirin sahabbai da tabi'ai da sauran a'immatul huda musamman makarantar da ta Abdullahi dan Abbas shi kansa Abdullahi dan Abbas ga almajiransa din da muka ambata Sa'id ibn Jubair Mujahid ibn Jabr da Ikrima maulansa ka san tafsirin waɗannan ka san tafsirin sauran sahabbai irin Sayyidina Ali yana tafsiri da yawa cikin abin a cikin littattafai ka samu littattafan da suke inaya da wannan irin tafsirin tabari irin tafsirin ibn kathir irin tafsirin ibn abi hatim zama da kana da su kana leƙa su da zama da kuma mutum yana da ilimin larabci yana da ilimin larabci mujahid ibn jabr babban almajirin makaranta abdullahi dan abbas yake cewa la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah hatta ya'lama lughat al arab baya halatta ga wani da ya imani da Allah da ranar lahira ya rika magana a tafsiri bai san harshen larabci ba imamu malik ibn anas cewa yake duk mutumin da aka kawo min shi yana azarbabi cikin littafin Allah yana faɗar abin da ya ga dama ba tare da yana jin harshen larabci ba yace sai na sai na nakaɗa masa duka sai na sai na sa ya zama izina ya zama darasi saboda haka sharadi ne ka san wannan ka san annasikh wal mansukh san ayar da aka shafe aiki da ita ko wacce ake aiki da ita ko wacce aka shafe hukuncinta amma ana karanta ta ko wacce aka barta aka bar hukuncin aka shafe ta da sauransu ka san wannan yana daga cikin sharuɗa ka san littattafan tafsiri littattafan tafsiri suna nan da yawa ko waɗanda aka buga kaɗai waɗanda aka buga su a maɗaba'a sun haura ɗari banda waɗanda suke rubuce ba har yanzu ba a fito da su ba wasu su wagagen littattafai ne manya-manya suna nan alal akalla za ka fassara aya ka karanto abin da malamai na suka in ma akwai wani fatahi da Allah yake zai maka to yayi maka shi bayan ka gana su fatahi amma baka zo kawai kai tawo mutane tafsiri da fatahin ka baka kadai baka san fatahin da Allah ya wa na gabanin ka ba ibnu taymiya yake cewa wala Allah wani lokaci yace wani lokaci akan aya daya sai in karanta tafsiri 100 akan aya daya sai karanta tafsiri 100 yace bayan haka kuma sai ya yi alwala yayi sallah yayi addu'a ce Allahumma ya muallima ibrahima allimni wa ya mufahima sulaiman fahimni ya Allah wanda ka koyar da annabi ibrahim ka koyar da annabi adam ni ma ka bani ilimin nan wanda ka bawa annabi Sulaimanu fahimta ni ma ka bani fahimta bayan ya karanta kuma sai ya nemi fatahi a wajen ubangiji ya nemi fahimta a wajen ubangiji to wannan shine duk mutumin da zai magana da ilimi wannan shine mai gaskiya duk mutumin da zai yi magana ba da ilimi ba wannan makaryaci ne ko da zai faɗa abin gaskiya in dai ba da ilimi ya faɗa ba to makaryaci sunan shi idan lam ya'tu bi arba'ati shuhada فأولئك عند الله هم الكاذبون وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون kaga wanda ya suka suka yi shaidarwa da yayi zina ko wacce ta yi zina Allah ce in ba su zo da shaidu ba to waɗannan makaryata ne a gurin Allah ai ta yiwu sun gani ko ko za ta yiwu ba za ta yiwu sun gani to amma tun da babu shaida Allah sai kira su makaryata ce nabbi'u ne bi ilmin in kuntum sadiqin in har da gaske ne gaski ku masu gaskiya ne to ku gaya min abin da ilimi shi duk mutumin da zai magana ko gaskiya zai faɗa in ba da ilimi yake yi ta ba makaryaci ba mai gaskiya ba ne saboda haka wannan aya ba karamar guduma ba ce a kanmu fi sabilillah musamman a wannan lokacin da kowa zai buɗe miri zai ɗaga miri yana faɗar Allah ya ce annabi ya ce amma ba da ilimi ba ba da karatu ba wani ma wallahi sai zai tafi tafsirin zai ɗauko littafin babu nazari shi yasa za ka ga wani tafsirin barkatai ya yi a nan ya yi a can ya yi a can ya yi a can shi kadai kuma guri daban-daban in yau inda ya yi a nan shi zai a can shi zai a can duk ba laifi ta ya tara ya amma wani sai ka samu ba shi da lokacin ma nazarin amma kuma ga shi da ya cika gari da tafsiri ko ina abu shakka wannan rashin sanin girman maganar Allah ne rashin sanin kimar maganar Allah ne kuma rashin wato tsoratuwa da irin waɗannan ayoyin da Allah ta'ala yake magana taftaru ala Allah al-kadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhib la yuflihun mata'un qalil dan jin dadi ne kadan ay mata'uhum mata'un qalil khabar ne li mubtada'in mahzuf ko ya zama mubtada ne li khabarin mahzuf ay lahum mata'un qalil jin dadin su kadan ne walahum azabun alim kuma suna da azaba mai ƙarfi Allah ka kiyashe mu lokaci yayi dole mu dakata anan ba san abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in